أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبنجي أنا قيا منا إلموا يا كو جمان دنيا أنما الحياة الدنيا إيا كان رايو الدنيا لعب ولهو babin da ke cikin duniya sai la'ibun walahu wasa irin na yara da wasa irin na manya wasan yara wasan ƙasa wasan gare wasan abubuwa na wasa har shekara bakwai da abin da ya wuce shekara bakwai laibun kenan walahawun da ya wuce shekara goma sha hudu bakwai sau biyu to sai ya ɗauki wasa irin na manya na sha'awa duk wasan da zai akwai sha'awa ciki ba irin na da na wasa kurum ba sannan idan ya kai shekara 21 bakwai sau uku kenan la'ibun wa rahau wa zinatun a lokacin ado yake nema komi nasa yana so ya zama mai kyau fes fes da riga da wando da komi nasa yana so dai ya zama kayan ado wata fakurun bainakum da ya ƙara shekara bakwai akan shekara 21 sai alfahari ga mu yara ƙanana amma ga iyalai yanzu in so mu tara yara ga gidaje yana alfahari wata wazinatun innama hayatul la'ibun wa rahun wazinatun wa tafakhurun bainakum sai alfahari tsakanin su da junan su tsakanin ku da junan ku fil amwali wal auladi mutum ce ya'ana kaza ne dukiyata yanzu ina da kaza ina da kaza ina da gidaje kaza ina da motoci kaza ina da kamfanoni kaza ina da ciya wuri kaza ina da ciya wuri kaza filan wari alfahari cikin ya'ya da dukiya idan mutum ya kai wannan matsayi wato bakwai kamar sau takwas hakan nan da ibun walahawun wazinatun watafakurun bainakun watakasurun da yawantawa fil amwali yawantawa a cikin dukiya wal auladi da ya'ya to in mutum ya kai wannan matsayi in bai koma wajen Allah ba to da kyar zai koma wajen Allah saboda haka ai kokari wannan abu kar ya dauke mana ido zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am wal harth zalika wa ta'al hayatid dunya kar mutum ya yaudaru da kayan duniya kayan duniya kamar yadda dai za a faɗa wannan gaba kamar irin yadda karatunmu ya wuce kwanan baya mutum ba zai ji daɗin duniya a san shi a duniya ji daɗin duniya sai ya wuce shekara ashirin da ɗaya bakwai sau uku ɗin nan to idan ya kai ashirin da ɗaya to in ya ƙara wasu ashirin da ɗaya wato ya zama ya ɗauki kowane nauyi kenan idan ya ƙara wasu ishirin da ɗaya ishirin da ɗaya sau uku kenan bakwai sau tara in ya kai wannan matsayi to ya kai shekara saba'in da sittin da uku shekarun manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wato ishirin da ɗaya ɗaya sau uku idan mutum ya kai wannan matsayi to in ya ƙaro ishirin da ɗaya akan waɗannan ya zama mai saba'in da hudu to an so ma baya-baya da shi idan ya sa ya karo waɗansu to kuma sai ya rika ce masa baba tsoho ko ya ƙi ko ya so ya dai fita duniyan don ta gaji da shi saboda haka mutane su yi ƙoƙari a mai da hankali a yi aikin duniya a yi aikin lahira kada a yi aikin duniya kadai babu aikin lahira ciki a tsarkake zuciya don ta yi kyau in ta yi kyau maganganu za su yi kyau halaye za su yi kyau ayyuka za su yi kyau in zuciya ta ɓaci maganganu sai su ɓaci halaye sai su ɓaci aiki sai ya ɓaci kamar yadda wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu a gyara zuciya da yawan istighfari da yawan salatin annabi da yawan la ilaha illallah da yawan karatun qur'ani da haka ka daula man tazakki wa zakara zuma rabbi fasalli كمثل غيث أعجب الكفار نباته مثال رايو الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح wato misalin duniya kamar ruwa ne ya sauka akan ƙasa sai ƙasa ta fitar da tsire-tsire wanda aka shuka da wanda ba shuka ba kamun wani lokaci sai ga ƙasa ta ɗauki ado ta zama darra ta yi kore shar ko ina ka zuba ido sai jin daɗi kana kallo kana jin daɗi ana nan ana nan sai ya nuna in ya nuna sai ya fatsi fatsi in ya yi fatsi fatsi sai ga in dawa ce ita da kanta tana sunkuyawa in gero ne shi kansa yana faduwa to ashe kwana ya kare kenan sai girbi da an girbe nan da nan sai ga hashiman sun zama ciyawa dabbobi su tattake ta ruhun riyahu iska tana ɗauka to haka rayuwar duniya take sai a koma kaman bara ba komai din kaman bara saboda haka a mai da hankali ya jama'a musulmi yan uwanmu shi qur'ani yana ba mu labarin waɗanda suka wuce saboda mu wazantu da abin da ya same su da abin da suka samu kamar su da gaisi na jabar kuffara na batuhu kamar dai hadiri ne wanda ya zuba a ƙasa wanda masu shuka suka yi murna suka ya ƙayatar da su alkuffara a nan ba wai kafurai ba masu shuka manoma sun mai hiju sai ya taye ƙarfi ya kwarjini shi shukan fatare musfarar daga ba sai ya zama ya yi fatsi-fatsi bushewa ta zo kenan sun mai kunu tsaman daga ba sai ya zama ciyayi kawai dabbobi su tattake ya lalace wa fil akhirati to iyakan kun ji duniya kenan wa fil akhirati inda muka fiskanta kuma lahira fa menene a can azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwanun akwai azaba mai tsanani ba iyaka akwai gafara a wurin Allah akwai yarda a wurin Allah in ka shiga kuma ba iyaka yardan Allah kuma tafi aljanna daɗi saboda haka mu dage mu dage mu nemi yardan Allah Allah ya ba mu yardarsa wa mana yatud dunya illa mata'ul ghururi ubangiji ce in ƙare muku magana dai rayuwar duniya ba ta zama komi ba sai ɗan jin daɗi kaɗan irin na na yaudara na ruɗi
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كأعرض كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدا للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ya ku jama'a wanda ake magana da ku ubangiji yana kira mace sari'u ku yi gaggawa ila magfiratin min rabbikum zuwa neman gafaran ubangijinku a nan kuma ce in kun yi gaggawa ko ku yi rige-rige sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi rige-rige zuwa ga neman gafaran ubangijinku kuma ya riga ya gaya muku as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun in aka yi tsere tsere din to waɗanda suka riga su ne Allah ke kusatar da su ya hara su da masu daraja ƙofa tana buɗe annabci kada ya ka rufe amma duk abin da ka sani ba annabci ba sahabanci ba yana nan a buɗe ko yaushe ka tashi za ka samu insha Allah in dai ka zauna lafiya da Allah ka bashi haƙƙinsa in ka zauna lafiya da bayin Allah ka bashi haƙƙinsu ka basu haƙƙinsu duk abin da ake nema na walittaka na daɗin nan za a samu ku rige rige ku gaggawa ku rige rige ila makulatun min rabbikum wa jannatin ku rige-rige zuwa samun gafara zuwa samun aljanna ardu haka ardi sama'i wal ardi aljannan nan fa ba wai a wani wuri ne wanda za a je a ba da gini a je a samu gidaje da ɗakuna ba ne a'a aljannan mutum ɗaya ardu haka ardi sama'i wal ardi faɗinta ya kai faɗin sama da ƙasa wasu ka ce mutum ɗaya kenan ne koko dukkansu to ko menene dai ba kaman duniya yake ba o iddan lillazina amanu billahi wa rusulihi wannan aljanna an tanade ta ne an ajiye ta lillazina amanu billahi wa rusulihi wa wanda suka yi imani da Allah da manzanninsa gaba daya a baya an gaya mana wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaka musiddiquna wa shuhada'u inda rabbihim duk wanda yake kyakkyawan imani da Allah kyakkyawan imani da manzon Allah da sauran manzanni gaba daya Allah zai sanya cikin siddiƙai da shuhada wajen Allah ubangijinsa wa iddan lillazina amanu billahi wa rusuli samun wannan ka zama ka shiga karabkan wa man yudi illa war rasula fa ulaka ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa samun wannan shine babban falala zalika al-fadlu min Allah zalika huwa al-fawz al-azim samun ka shiga wannan karabka shine babban rabo ai kokari kamar yadda aka buga misali jiya dai dukkan mutane gaba ke muna wajen Allah ne dukkan muna wajen Allah ne gaba daya amma akwai ma'iyya ta khususiyya inna Allah ma'al ladina taqaw in kaji tsoron Allah sai Allah ya zabe ka a cikin ma'iyyar taka tafi sauran mutane inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ai ta kokari da ibada da gyaran zuciya da fiskanta Allah da nisantar duk abinda zai zama sabon Allah ko cutar bayin Allah iddat lillazina amanu billahi rusuli zalika samun wannan ka shiga aljanna tare da annabawa da siddiqai da shuhada da salihai fadlullahi fararan Allah ne yuti man yasha Allah yana baiwa faralarsa wanda ya ga dama wallahu shi Allah zul fadlil azim ma'abucin falala ne mai girma Allah ya ba faralarsa ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير أخرج طريقة الجانية أخرج طريقة الجانية تكجي شرطي riƙa tijani Allah yana son mai yi yana so a yi amma bai ce dole ba inna lahi buttawabina wazkuru la kaseeran la'allakum tuflihuna wa tubu ila jami'in ayyuhal la'allakum tuflihuna amma yace wazkuru ma rabbika bukratan wa asina sai yace faman sha'a takhadha ila rabbi sai wanda ya ga dama amma in ka ga dama ka karba ta zama dole akan ka saboda alƙawari aku bil ahadi nal adaka na sunan wani yuhu nuzurahum in an shiga ba a fita wannan ibadun da za a karba za a dinga yin su ne har mutuwa kuma ba a haɗa ɗariga tijjani da wata ɗariga duk ɗari kuma ne guda ɗari uku da goma sha uku nan dukkan su gaskiya ne amma in an shiga tijjani ba haɗa da wata ɗariga sannan kuma ba a zuwa ziyarar waliyyai sai wanda suke cikin ɗariƙa dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su da Allah yana son su yana girmama su amma ba za mu ziyarci su ba domin ziyara bara ce ko gidan babban mutum kasa ko ba za a yadda kai bara ga wani gidan shehu tijjani kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a in ka samu jama'a ne girmama iyaye da ya musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin jama'a in ka samu abokai ba a shan taba ka ƙara tsoron Allah don ka samu daman bin umarninsa da nisan ta abubuwan da ya hane kun ji abin da na faɗa kun ɗauki waɗannan sharuɗa na baka daga shi da kake kaka alhamdulillah na baka daga shi da kake kaka alhamdulillah na baka daga shi da kake alhamdulillah sabi ma asaba min musibatin fil ardi ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير يا كو باين الله dama an yi maganin jihadi a baya an yi maganin infaki ba da kuɗi wa ma lakum la tu'minu billahi war rasul tukum tu'minu bi rabbikum wa qad khazama misaqakum in kuntum mu'minin la yastawi minkum man anfaqa min qawli fadi wa qatal ulaka a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu mu'adin lahu husna abin da yasa mutane suke gudun yaki wai kar su je a kashe su abin da ya sa mutane suka gudun ba da zakka ko ba da sadaka ko taimako na ya jihadi din ko wanne don kada dukiyarsu ta ragu suna ganin wannan su zauna ba su je yakin ba kamar maganin mutuwa ne in ba su ba da taimako ba ba su ba da infaki ba suna ganin kamar maganin tsiyacewa ne Allah ce ko kaɗan ba haka ba ne ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi kitabi duk abin da ya faru a duniya a duniya komai ya faru kowace irin musiba ta faru a duniya ko akan rai ne ko akan dukiya ne filardi wala fi anfusikum a duniya wato a ƙasa wala fi anfusikum ko akan ran kowane ɗayan ku duk abin da ya faru ma a sa musibatin filardi wala fi anfusikum illa fi kitabin duk yana rubuce tun ba a kawo ku duniya ma duk abin da zai same ka da abin da za ka samu dukkan yana rubuce ba wani abu bako wanda zai zo in ka ƙi zuwa yaƙi ba zai hana ka mutu ba in ka ƙi ba da kuɗi ba zai hana ka tsaya ki in rubuta ولا ما فاتكم ولا تفرحوا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
والله لا يحب كل مختال فخور wannan ayoyi su akan bisadul mashi'ati suke amma bisadul hikimati ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من نفس من سيئة فمن نفسك بسبب الحكمة كنا كوكما وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم wannan duk bisa da hikima kenan duk duk musibar da ta same ku ku ka jawo kanku duk abin da ya same ka kai ka jawo kanka wannan bisadul hikima kenan na shari'a bangaren shari'a wanda muke yanzu ko na bisadul mashi'a ne wato baya ba yadda za a iya kuskure an gaya maka hakikanin lamarin kowane abu daga Allah yake zuwa tuntuni kamun ku zo ma an riga an yi abun an gama za ku bi ne kawai ku akan yadda aka shata muku hanya likai la ta sau alama fatakum wala tafrahu bima atikum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur an yi haka ne likai la ta sau domin kar ku yi bakin cikin alama fatakum kar ka nemi wani abu ka rasa ka yi bakin ciki Allah ya gaya maka dama ba rabonka ba ne da rabonka ne da ka samu an gaya maka duk abin da ba rabonka ba za ka samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce da zan yi maka addu'a jibril ya maka addu'a mika'il ya maka addu'a dukkan malaiku su maka addu'a ba za ka auri matar da ba rabonka ba ce saboda in ka nemi abu ka rasa kada ranka ya ɓaci dama ba rabonka bane likai la ta sau alama fataku kar kai bakin cikin abun da ya tsere maka baka samu ba dama ba rabonka bane wala tafrahu bima ataykum kar kuma kai kai ta murna kai ta kai ta girman kai don Allah ya baka wani abu abu ne daga Allah Allah ne yayi abin ya baka ba don kai girman kai kai alfahari wa mutane ba wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son mutumin da za a darajanta shi ta wajen hanyar mulki ko ta wajen hanyar ilimi ko ta wajen hanyar kuɗi ya ta takama ya ta takama yana rena mutane yana ganin shi shine wani abu alhali ko shi wannan mutum komai girman dan adam inda yake tafiya komai girman ka Allah yana ce wala tamshi bi ardi maraha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala tula yana ce ya kai mai takama kana daga kai kana buga kafa kana daga kai kana buga kafa in ka daga kai kanka zai kai tsawon duwatsu ne in ka bugi kasar za ta huje ne me ya kai farkon kamani yanzu kuma cikinka akwai kashi akwai fitsari in an jima mushe za ka zama sai an bunne to menene na alfahari wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son duk mutumin da yake takama yana rena mutane yana iju ujubi yana girma kansa yana yin alfahari Allah bai son haka ayi tawazu halin manzon Allah kenan man tawaza rafa'ahu Allah duk wanda yayi tawazu Allah zai daga darajarsa wa man takabbara wadahu Allah duk wanda ya dagawa ya girman ka Allah zai sauke darajarsa kasa الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد baban da cikin tijjani za ka kula da sallah cikin mutane za ka girma babanka da mamanka kuma za ka jam'i wazifa jam'i cikin jama'a ba ka shanta ba za ka iya na ba ka da shirya ka je su koya maka yadda ake yi الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد su muktarin fakurin din nan masu takaba suna kura hanci din nan su ne allazina yafkaluna Allah baya son mutanen da Allah zai ba su arziki su kuma su yi ta yin rowa wa ya'muruna an-nas bil bukhli kuma su umurci mutane kai in ka in ka biya waɗannan mutane zaka zaka race gobe ma waɗansu za su zo jima ka dan wasu za su zo shi bai ya hana ya hana bayarwa kuma ya hana mai bayarwa ba ina tsoratar da shi saboda ashedan ya dukun faqara wa yamurkum bil fasha shedan zai zo wurin mai abu yana ce in za ka yi aikin Allah sai ce kai a hankali suna da yawa jimawa kaɗan ma wasu za su zo gobe ma wasu za su zo amma in wajen suna ne bayar kai suna ka bayar kai suna da haka ake sanin mutane da haka za a san sunanka shedan kenan yabkhaluna wa ya'muruna nasa bil bukhl a cikin suratul nisa yana ce wa yaktumuna ma atayumullahu min fadli wa atanna lil kafirin azaban muhina ina ce mutane wanda suke ba da kuɗi wanda suke ba da kuɗi saboda riya ko ko masu hana kuɗi suna umurtan mutane su hana kyauta shi mai yin riya ubangiji yake ce haba ni ne fa na baka kuɗin kuma in za ka bayar saboda sai ka kafa min shaida baka yarda da ni ba ne mai yawa yana kafa shaida ne mutane ku zo ku gani kun gana ba Allah ba shi ko eh to ku zo ku gani Allah ce baka yadda da ni bane har za ka min shaidu mutane su zo su gani ka bani bashi mai riya kenan wai sai ya kafa Allah shaidu sannan zai bayar jama'a ku zo ku gani zan ba Allah bashi ku shaida baka yadda da ni bane dama waye baka kuɗin ba ni bane sannan kuma ba zan manci abin da ka bani balle ranar da zan biya in ce ba haka bane duk dai Allah yana mana fada mutum abin da zai duye saboda Allah kuma riya iri biyu ce akwai matsiyaciya akwai mai amfani riya matsiyaciya ka tashi za ka wani abin kirki sai ka gama shirin yi sai ka ce kai na fasa yanzu mutane sai su ce zagin mutum sai su ce ina yin riya ina yin riya ba zan yi ba to ka yi matsiyaciyar riya kenan dama kana tsoron kada mutane su zage ka ne yanzu in kai din ma in baka yi din ba ma to shi kenan kai wa Allah riya mummuna kenan ka hana alheri riya wanda take da amfani kuma ba ta da amfani da a lahira amma tana da amfani a duniya kai riya din kai abubuwa ko taimako ne amfani menene ko menene to waɗansu sai su koyi da kai su yi saboda Allah su suna zamanin kai saboda Allah kake su ma sai su yi ta yi saboda Allah kaga ka koya musu kenan ko da yake ainihin zatin aikin ba zai amfane ka ba amma wasu sun ji daɗin aikin da kai sun maka addu'a addu'a za ta amfane ka kaga riya mai amfani kenan amma waccar matsiyaciyar yanzu in na fi sai mutane su ce riya nake yi ba zan yi ba kayi riyan kuma mummunan kuma allazina yabkhaluna wa ya'muruna nas bil bukhli wa ya'muru wa man yatawalla fa inna Allah hal ghaniyyul hamid wa man yatawalla duk wanda ya bada baya ya ki karban umurnin Allah cewa duk abin da za ku yi ku yi saboda Allah ku yi rige-rige cikin aikin Allah don ku samu gafara ku samu aljanna ku samu yardan Allah duk wanda ya juya bawa ya ƙi ya je ya tafi abinsa fa inna Allah al-ghaniyul hamidu Allah mawadaci ne ga barin sadakarsa ko sallarsa ko taimakonsa ko zikirinsa ko menene Allah ya wadata ga barin ghaniyun anil alamina gaba ɗaya halittar ma ba ta amfanin Allah da komi ko bai yi ta ba komi kuma da yayi tan bata amfana masa komai subhanahu wataala fa inna Allah shi Allah al-ghani shi mawadaci ne al-hamidu abun godewa sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi sama da ƙasa suna yi masa godiya suna yi masa sujjada suna yi masa tasbihi kai ka rike naka ba komai an wadata gabarin naka
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب inna allaha qawiyyun aziz ubangiji yana cewa lagar hakika arsalna rusulana bil bayyinati mun aiki manzanninmu da hujjoji bayyanannu tun daga adamu har zuwa annabi nuhu tun daga annabi nuhu har zuwa annabi ibrahim tun daga annabi ibrahim har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan manzanni gaba ɗaya dai mun aiko su bil bayyinati da hujjoji bayyanannu masu yin bayanin girman Allah cewa ba ba a haɗa masa komai shi kaɗai ake bautawa shi kadaiwa da hula sharika lahu tun daga farkon annabawa annabi adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama addini ainihin asalin addini guda ɗaya ne shari'o'i ne suke bambanta ta wannan ne ubangiji yake cewa wa anna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaquni inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni tun daga farkon annaba har ƙarshen annaba duk al'umma guda ɗaya ce akan tauhidi sauran shari'o'i kuma likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne annabi an masa hanyar ibadarsa hanyar shari'arsa daban hanyar ibadarsa daban amma tauhidi kan guda ɗaya tun daga farkon har ƙarshe daga ta yi arsalna rusuna bil bayyinati mu aiki manzanninmu bil bayyinati da hujjoji wa anzalna mahumul kitaba wal mizana mun saukar musu littattafai wal mizana da shari'a ko waɗanne mun ba su shari'ar da da za su yi hukunci da ita liyaquman nasu bil qist dan menene dan a samu zaman lafiya a samu adalci dan a samu zaman lafiya tsakanin mutane a samu adalci was-sama'a rafa'a wa wada'a al-mizana aje mizani a duniya na shari'a shine zaman lafiya da bin sa daidai inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa anzalna al hadida idan bayan mun saukar da manzan mun turo manzanni mun ba su littattafai mun ba su bayani mun ba su shari'a da za su gaya mutane to wanda ya karbi maganar su yayi aiki da shi su annabawa ko ko magadan su ya karbi maganar su yayi aiki da shi kenan ya huta idan kuma ya ƙi wa anzalan hadida akwai ƙarfi wanda duk baya jin maganar littafi to maganar ƙarfe zai ji sai takwabi ko bindiga ko bam in ya ƙi jin maganar littafi sai maganar ƙarfe zai ji ita shari'ar musulunci wani abu ne guda ishirin da biyar suke rarrabuwa su kakkasu su yawa har yadda mutum ba zai iya ihada da shari'ar musuluncin gaba ɗaya ba guda 25 wato abubuwa ne guda biyar aka kasa su biyar biyar dukkan musulmi aqidarsa bayan ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama to ya faɗi wannan ana neman abu biyar bayan wannan ya imani dukkan manzanni da dukkan littattafai da dukkan maganan lahira da dukkan maganan sallama ya zo musulmi kenan to ana son kuma yi imani da dukkan manzannin Allah da dukkan mara'ikun Allah da dukkan littattafan Allah da suka zauka daga gare shi da dukkan abin da ya shafi ranar lahira da duk abin da ya shafi kiyama lahira tun daga kabari har har zuwa masauki Allah za a mana mai kyau da kaddara kuma ko ta daɗi ko ba ta daɗi to wannan guda biyar su ne cikin zuciyar kowane musulmi mumini ba bambanci tsakanin kowa da kowa bayan ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan guda biyar suna zuciyarsa na imani imani da manzanni Allah gaba daya mala'iku gaba daya littattafan Allah gaba daya shanin lahira gaba daya kaddara ko ta yi dadi ko bata yi dadi ba biyar kenan saura 20 akwai ibadu guda biyar wanda za su bai za su nuna abin da mutumin nan ya kunsa a zuciyarsa ga shaida nan domin abin da yake zuciya banda Allah ba wanda ya san shi inna la ka yaki kanka ka yaki wani ya zama musulmi karamin jihadi ne ko da takobi ko da bindiga ko babu ka yaki wani da karamin jihadi ne babban jihadi ka yaki kanka ka mai da kanka mutumin kirki ka yaki zuciyarka ka raba ta da shedan ka raba ta da son zuciya ka raba ta da duniya ka zama mutumin kirki ke bin umarnin Allah da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne guda biyar sallah zakka azumi haji jihadi an samu goma kenan saura sha biyar to in haɗa waɗannan to sai a shiga mu'amala tsaka wannan duk mu'amala ne tsakanin bawan Allah da Allah tsakanin bawan Allah da Allah shine ma'anar tauhidi da ibada yanzu kuma za a shiga mu'amala tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da mutane abin za a fara cikin mu'amalan nan wato adalci a dubi kowanne mutum abin da ya sani a kansa za a za a ɗora shi amanan ɗaukan aiki wato amanan ɗaukan ma'aikata ga wanda ya yi ilimin aiki ya san aiki to gwamnati ta ɗauke shi kada ta ɗauko wani wanda take so amma bai iya ba wannan ba amana kenan a cikin amanoni na mu'amala kowanne a sashi inda zai daidai in mutum malami ne masani to a sa shi wajen ilimi idan tsoho ne mai tsoron Allah a sa shi wajen shari'a idan mai amana ne a sa shi wajen dukiya in jarumi ne a sa shi wajen soja kowanne kowace amana inna Allah ya murkum an tu'addu amanati ila ahliha to in an yi mu'amala ta amana sai a komo ta auratai ta auratayya aure da abin da aure zai jawo daga nan kuma sai ciniki da abin da ciniki zai dawo uku kenan daga nan daga wannan guda uku sai a samo sulhu sulhu wato abin da zai sa a je shari'a a ƙare shi a gida yafi wa sulhu khairu a nemo manya su sulhun ta wuda abu a cikin abin da muka wuce din na ai ba a kyauta ba ga wani ya cancanta don me za a sa wani bai iya ba to wani ya fi shi ya to a nemo masana su zo su warware wannan jayayya magana aure haka in ta tazo maganar ciniki in ta tazo to haka shi ma duk da ayi sulu kar aje kotu ina abun ya gagara sai aje kotu shari'a biyar kenan to daga wannan guda biyar sai kafarori inda za ka yi laifi amma ba za a kai ka kotu a hukunta ka ba kai za a ce ka hukunta kanka kafarori kenan kafaran kisan kai a'udhu billahi kafaran bata azumi kafaran rantsuwa kafara da ake wajen haji da kafaran zihari su ma sai zama kawan guda biyar daga nan sai sauran guda biyar wanda suka fi kowaɗanne hatsari guda ashirin ɗin nan ingilishi har suka bar ƙasar nan ba su raba mu da su ba ba su taɓa mana ba ba su taɓa mana guda ashirin ɗin nan ba har suka yi shekaran sittin suka tafi ba su taba wani komai cikin ishirin din sai dai in kai kaza kanka ba su taba tauhidin mu ba ba su taba ibadan mu ba ba su taba mu'amalan mu ta tsakanin mu da junan mu na auren mu da gadon mu ba ba su taba mana ba amma yanzu wanda zai shiga guda biyar dinnan su ne masu haɗari duk abin da zai fidda jini ko ta hanyar haddi ko ta hanyar haƙƙi to Allah bai yarda wani ya yi ba sai gwamnati to wannan su ne masu haɗari duk abin da zai fidda jini Allah bai yarda wani ya yi ba ko group su yi a sai gwamnati Allah ya ce a yanke hannun ɓarawo wasariku wasariku ta faɗa wa idiyahuma to sai ɓarawo ya shigo gida ya yi muku sata ina rike da kayan sata sai aka kama shi a cikin gidan da aka kama shi aka ce to jama'a shi Allah mai yace ne aiwa barawo a yanke masa hannu amma ya ce sai jama'a ne fa faqda'u yace ba faqda ko faqda'a ko faqda'i ba a faqda'u jama'a ku yanke hannun barawo kai a tadowa ne kanina a tadowa ne wana a tado babban dana a tado uwar gida a yanzu kan mun kai koron ko tunda mun kai jama'a kawo wuka sai aka kawo aka yanke hannun barawo a cikin gida tun an ce faɗa'u jam'i ya samu ko to idan ya ɗauki kan guntun hannunsa nan da hannunsa yankakken nan ya wajen gidansu lafiya ce na lafiya na yi baƙi ne a gidan suwa ne zan jan duba ko suna nan ko sun tashi da gani na suka kama ni suka ce wani barawo suka yanke mini hannu masu gidan wancan za su yi shiru za su zo gidan fa sai su hannun da fi tsada su yanke shi daga nan yaƙi zai tashi to amma in Allah ne yanke shari'ar ta wajen hukuma ba mai magana to haka haddi haka haƙƙi akwai bambanci tsakanin haddi da haƙƙi haddi haƙƙin Allah ne zalla ba kowa a ciki idan haddi ba wanda ya sai zo ina ina neman alhurma ina neman alhurma ina ko kai da matarka ne aka yi lalata da ita kace to tun da ke ba wanda ya gaije kana yafe maka baka isa ba ka yafi haddin ai baka isa ba duk abin da yake na haddi ne ba wanda zai nemi a yi masa alhurma a ɗauki haddin a'a sai dai an samu ɗan rikici ko bi ƙanƙantar rikici za a wuce sai dai har yanzu shi haddi idan mutum an kama shi da haddi haddi na zina a'udhu billahi ko na liwadi a'udhu billahi ko na duk da abin da ake haddi to idan aka kama shi za a zarta masa hukunci sai ya gudu da ya je sai da ya daɗe bayan shekara ɗaya shekara biyu ya dawo ba wanda zai kama shi duk wanda zai kama shi sai kama mutumin ai ga mutumin da ake nema sai ka ce akan me ba wannan ba shine yayi zina din aka kama shi ba za a yanke masa hukunci sai ya gudu sai ya hece kana so ka jefe da nayi zina ne kawo shaidu guda hudu kaga reshi ya juye da mujiya kenan saboda haka haddi in mai shi ya gudu ya buya duran da ya dawo ba mai taba shi saboda sai rikici ya fara sai ya kama ka kai in ka kama shi amma haƙƙi ko shekara nawa kai in ka dawo wanda kai musu wanda suke da haƙƙin in sun mutu ga magadan suna neman ka za ka biya to abin da ya sa nasara suka zauna a ƙasar mu suka hana mana zartar da haddi misalin haddi na sata kace an ce banda gwamnati ba mai yanke hannu to nasara shine gwamnati bai imani da qur'ani ba sai kace maza wannan barawo ne banda ku ba masu yanke mana hannun barawo na sai ce a yanke hannunsa yana da hannu biyu ma ba amfani kansa ba in ya zama hannu daya kenan an lalata shi fiye da wannan yayi sata an yanke hannu wancan yayi sata an yanke hannu wancan duk sai a zama miskine masu hannu daya daya mutum yana da hannu biyu ma bai amfani kansa ba balle zama hannu da abin da ya kamata a kai shi wajen foro a sa shi aiki ya saba da aiki ba aiki ne baya so ba ya kwanta huta sai an yi aiki ya zo ya sata to aje a koya masa aiki ya yi aikin sai a kai shi kurkuku wai za a horar da shi a koya masa aiki in ya dawo zai rike kansa idan ya je kurkuku sai sa manya manyan barayi su koya masa satin da bai iya tunanin ta ba kamun ya huta dokin jarrabawa abubuwan da ya karanta nan daga fitowa zai jarraba abin da ya karanta wannan maganin ya yi amfani bai yi amfani ba to maganin bature kenan maganin Allah kuwa idan an yanke masa hannu ba za a yanke hannu ba sai an bi hanyoyi fiye da talatin na kudarwa in an rasa to sai yanke hannu idan an yanke hannun to sai a sa hannun a cikin mai don ya warke kar ya zai masa ajali to idan ya warke idan aka yi sata a kowace unguwa inda yassa a gidan tana aure a to ai bai kamata a yi magana ba gida da 'ya'yan barayi ai in an yi sata a gidan nan bai kamata ma a yi magana gida da ƴaƴan barayi ni da alhamdulillah gidan mu duk hannun su biyu biyu to da ita ake yi hankalinta ya tashi idan yarsa ta girma wani ya ce yana so ƴar barayin ba ruwana idan ɗansa ya isa aure ya zo neman aure gidan wasu ɗan barayin ba ruwana to sai su damu ƴaƴansa maza da mata sai su shawara da dai su kira shi baba ka riga ka bata mana suna mu rasa inda zamu saka mu abinda muke shawara yanzu mun sai maka gida a gari kaza zamu mai da kai can ba a ganka ma balle mu ji kunya balle a tona mana asiri shike sai su dauki baban su kai can wani gari daga zaukansa a garin me za su fara nema auren sa hannun dama salamu alaikum za a gaida bako salamu alaikum za a gaida bako akwai hannun dama wa ya zo kenan farawo to da haka za a yanke wannan maganin da Allah ya bayar shine magani yanke sata yanke hannu yanke sata to idan ka ce bature wannan yayi zina ya kamata masa bulala ɗari mutane sun yi soyayya sun ji daɗi kuma me na duka to ai ga wani ma muna jira shi ai jewe shi ma za a yi sai ya mutu mutane sun ji daɗi da soyayya dole aka yi musu soyayya ce ta sa to wannan gwamnatin zai wannan hukuncin ba zai ba shi bature yana ina daukan aron matar abokinsa su tafi yawo shi kuma abokin zai zai dauki matarsa su tafi yawo aro bai damu da wannan maganar zina zina din nan ba to saboda haka muka zauna cikin waɗannan shekara 60 har da magadansu gaje su shine a wannan shekaru alhamdulillah samarin mu suka taso da kishi suka ce dole tun da mu musulmi ne gwamnati mu musulmi ne ta yi mana shari'ar musulunci haƙƙin mu kenan waɗannan su ne shari'ar musulunci wato aƙida wato mutakada guda biyar wato aƙida cikin zuciya guda biyar ibada guda biyar mu'amala guda biyar sha biyar kenan sannan kafarori guda biyar ashirin kenan haddi da haƙƙi in sun shiga za su shiga juna a cikin haddi akwai kisa a cikin haddi akwai yankan hannu a cikin haƙƙi akwai kisa akwai yankan hannu to sai su shiga juna su masu su tashi gaban guda biyar sai zon ishirin da biyar wannan shine mizanin zaman lafiya shari'a duk inda ba shari'a ba zaman lafiya domin za a yi ta zalunci wa anzalna hadida mun saukar da littafi idan baka yi aiki da littafi ba ga karfe nan yanzu nan sai a sare mutum ko yanke hannunsa da wannan karfen fi basun shadidun da karfin da muka saukar din nan da shi ake yaƙi domin shi na da ƙarfi mai tsanani da shi ake yaƙi da shi ake kira da shi ake dukkan ayyukan mu na rayuwa shi shi karfin nan da shi ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da karfe ranar talata an saukar da suratul hadid ranar talata saboda kar ku riƙa yin ƙaho ranar talata wani mutum ya je yana shafa shabbakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wahabiya suna dukan hannunsa hadid hadid la yanfa hadid hadid ma yanfa sai ce ma yanfa sai Allah kamar yake wa anzalna hadid ba su shadidu wa manafi'u Allah ka abun da yace wa anzalna hadid ba su shadidu wa manafi'u lin-nasi am kai kace ma yanfa hadid ma yanfa hadid ma yanfa Allah shine annafi'u al-mutlaq wanzan hadiyar basu shadidun mun saukar da karfe wa mutane mai amfani iri-iri da yawa in yaƙi ne to da ƙarfe za a yi idan gini ne mai ƙarfi sai da ƙarfe za a yi in noma ne sai da ƙarfe in ɗinki ne sai da ƙarfe ko menene za a yi in akwai ƙarfi ciki sai an sa ƙarfe motocin da muke hawan nan sai da karfe kekuna da babura da muke hawa sai da karfe duk abin da za mu yi na karfe dai sai an sa karfe saboda haka Allah ce wanafi'u linnasi mun saukar da karfen nan don yayi maganin kangararru kuma ya amfani mutane wal ya ramal Allah man yansuru wa rusuhu bil ghaib Allah yayi haka ne don ya don ya ga ya nuna mutane man yansuruhu wane ne zai taimaki addinin sa wa rusulahu waye zai taimaki manzanninsa isar da aika inna Allah qawiyyun aziz wato taimakon da mutane za su yi wa Allah ko za su yi manzanin Allah ba wai taimako wa Allah ne ba Allah qawiyyun mai ƙarfi ne azizun mabuwayi ne in kun taimaki addininsa kun taimaki kanku in kun taimaki manzanninsa kun taimaki kansu domin ya kun taimaki kanku domin kataballahu ana kataballahu ana wa rusuli kataballahu al-amali banna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz inna lanansuru rusulana wal ladina fi yati wa yawma yaqumul ashhad Allah mai iko ne mai karfi ne alladina in makkanna fi aqamu salata wa atu zakata amru bil ma'ruf wa nahyu anil ajwatul umur
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون za ku shiga ɗariƙar tijaniya ɗariƙar tijaniya Allah yana so a yi yana so mai yi amma bai ce dole ba wanda ya sa kansa domin a cikin babin imani ne ba babin wajibi ba ne babin imani ne makamul imani wanda yake sama da makamul islam wanda yake ƙasa da makamul ihsan in an shiga Allah ya ce na rahibbu tawabin ya ce fa man sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah in an shiga ba a fita saboda alƙawari ba haɗa da wata ɗariƙa ba ziyarar soli sama da cikin ɗariƙa za a kula da sallah rinka ta cikin jama'a an samu jama'a za a girma iyaye musu biyayya za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in an samu ƴan uwa ba a shan taba kuma sa tsoron Allah a zuciya don bi umarnin Allah a nisanci abubuwan da ya hana za ku iya na baka ɗaya ga shautin jihar kace alhamdulillah na baka ɗaya shautin jihar kace alhamdulillah na baka ɗaya shautin kace alhamdulillah na baka ɗaya ga shautin jihar kace alhamdulillah na baka ɗaya ga shautin jihar kace alhamdulillah ku je ku koya musu واذكر اسم ربك بكرة واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون فأنبت الله ديوا كسام بابا ربو إن شاء الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل وأنزلنا معهم الكتاب الميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس ولهذا والله من ينصره ورسله من غيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون آه ولقد حقيقة a cikin manzannin da na gaya maka na aiki manzanni da littafi da bayani da shari'a ga yadda manzannin suke walgar hakika arsalna nuhan wa ibrahima mun aiki annabi nuhu wanda shine adam na biyu domin da aka yi ruwan dufana dukkan mutane sun hallaka sai zuriyar annabi nuhu ita ta saura waje alna zuriyatahum baqina to daga nan kuma bayan annabi nuhu abinda yasa aka ambaci annabi ibrahim shi kuma bayan annabi ibrahim kamar yadda bayan annabi nuhu duk wanda ka gani a bayan duniya ɗansa ne annabi ibrahim ko duk wanda ka ga annabi a bayansa to ɗansa ne duk wanda ka gani bayan annabi ibrahim annabi ne to ɗan annabi ibrahim ne kamar yadda duk ɗan adam da ka gani bayan bayan annabi nuhu ɗan nuhu ne haka kuma duk annabin da aka gani bayan annabi ibrahim ɗan ibrahimu ne ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتابة annabtan nan da annabci da manzanci da littafi da shari'a duka mun sa cikin zuriyar waɗannan mazaje guda biyu annabawa ulul azmi su ne suka haifi dukkan annabawa idan mutum ya zama ba dan annabi ibrahim bane in annabi to dai dan annabi nuhu ne dai wajen lafi zuwa cikin nuwata wal kitaba to wannan amun urida bil khusus ainihin zuriyan annabi ibrahim a cikinsu akwai mutanen kirki a cikinsu akwai waɗanda ba mutanen kirki ba amma dukkan annabawa da littattafai da shari'o'i a cikin zuriyar annabi ibrahim aka sa waje ala kalimatan baqiyatan fi agibihi la'allam yarji'una musulunci addini gaba ɗaya Allah ya mai da shi kalima ta la ilaha illallah wanda za ta wanzu a cikin zuriyar annabi ibrahim har tashin kiyama ko malami ne babban wali wanda yake wanda yake babban wali to za an riga dai an ce dukkan annaba kan zuriyarsa ce to ko malami ne daga cikin manyan malamai waliyai to za ka tara zuriyar annabi ibrahim ne saboda haka shehu abdullahi gwandu da ya zo a cikin tafsirinsa da ya zo wajala kalimatan baqiyatan fi aqibihi Allah ya sanya kalimar musulunci ta la ilaha illallah da masu kira zuwa la ilaha illa cikin zuriyarsa sai ce alhamdulillah da ja'alna min aqibihi mun gode wa Allah da ya sanya mu daga cikin zuriyar Annabi Ibrahim wa ja'alna fi zuriyati wan nubuwata wal kitaba fa minhum a cikin zuriyar Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim muhtadin akwai wanda suke shiryayyu wa kathirun minhum fasiquna amma yawancinsu fasikai ne duk turawan nan duk yahudawan nan jikokin wannan wayannan manyan mutanen ne saboda haka su kasiru minhum fasikuna kuma mutadin din ga su suna nan ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون
ثم قفينا على آثارهم برسلنا فقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورهمة ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رآيتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا bayan annabi Nuhu mun biyar da annaba har zuwa annabi Ibrahimu bayan annabi Ibrahimu mun biyar da annaba har zuwa annabi Isa dukkan annabawa ne birusulina wa kaffaina bi Isa ibn Maryam sai muka kawo annabi Isa daga ƙarshe kusan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa babu annabi mursali wajen shekara 600 da wani abu wa kafana bi isa ibn maryam wa atayna injila shi ma a cikin littattafin da muka ce mun ba annabawa mun bai wa annabi Musa at-taura wanda at-taura nan ita ce littafin dukkan annabawan bani Isra'ila sai dai an ba annabi Dawud an ba shi zabura annabi Isa an ba shi injila dukkan su dai yahudawa din ne wa atayna injila muka bashi littafin kusa da na ƙarshe shine injila wajalna fi qulubil ladzina tabawu ra'afatan wa rahama shi annabi isa mutanensa ba kaman mutanen annabi musa bane sun rubu min ba'di zalika fa yakal hijarati wa shaddu qaswa su yahudawa taurin rai rashin tausayi taurin rai rashin tausayi aka sa zuciyarsu Allah na ce zukiyoyinsu kamar duwatsu wane ma duwatsu tauri su yahudawa amma su mutanen annabi sa ba haka bane waja'alna fi qulubil ladina tawra afatan wa rahama sai muka sanya ra'afatan tsananin tausayi wa rahama da tsananin jin kai a cikin zuciyoyin mabiya annabi Isa alaihi salamu ra'afatan wa rahama wata rana mun yi taron malaman musulunci da malaman kiristoci a Jos muna magana irin waɗannan muna magana irin waɗannan sai na iso na ce mu dai Allah ya gaya mana mutanen annabi Isa amma yanzu muna ta neman su ba gan su ba Allah ya ce mutane ne masu tsananin tausayi masu tsananin jinkan dan adam ko idza sami'u ma unzila rasuli tare ayuna tafidu min ad-dam'i ma arahu min al-haqqi in an karanta musu gaskiya sai nan da nan kaga idon su yana zuba hawaye waɗannan su ne mutanen annabi Isa muna ta neman su har yanzu mu gan su waɗanda muka gani sai masu kakkashe mutane masu zuwa su kakkashe mutane abubuwan da sai na ta lissafa garurukan da kiristoci suka kakkashe mutane na ce waɗannan muka gani maga waɗanda Allah ya ambata ɗin ba kuma har yanzu waɗanda muka gani wanda suka ɗauki makamai suka je suka halakar da garin afghanistan suka ɗauki makamai suka halakar da bagdad tare da musu musu komi ba annabi isa ba ba shi izinin yaƙi ba ba izinin yaƙi cikin addininsa duk wani kiristan da ya yaƙi mutum to ba cikin annabi isa addinin annabi isa ya yaƙe shi ba a cikin wani majusanci ne dai ba addinin annabi isa ba ku da aka ce an sanya ra'afatan wa rahmatan a cikin zuciyarsu menene na kashe mutane mata da yara da tsofaffi ba gaira ba dalili ba su yi laifin komi ba duk masu waɗannan abubuwa ba kiristoci ba ne a sun bar kiristoci kirista sun shiga majusanci amma su kiristoci Allah ya sa musu tausayi a addinin su ma in ka mari mutum bai baka ko ba kamare shi ba zai tsaya rarawa ba sai ce nan ya samu nan bai samu ba ورهبانية ابتدأوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله da kuma ruhubananci wanda da'awa ba mu rubuta musu yin ruhubananci ba sai don neman yardan Allah ma katabna alimu illa ibtigha ridwanillah fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha amma ba su kiyaye ruhubanancin matukar kiyayewa ba ma'anar ruhubananci mutum yanke daga duniya gaba daya waskuri ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila kai ta ambaton Allah har ka yanke ka bar komi ko koma ga Allah shine ruhubananci amma annabi ya hana ce la ruhubani ya tafi islam don kawai za ka yi ibada ko za ka yi karatu ba za ka yi aure ba ka zama ba ruhubani kenan ba ruhubani ya tafi islam abin haushi masu faɗa cewa a zama ahlus sunna ahlus sunna din nan babban malamin su gauro ne har ya mutu ibnu taymiya bai taba yin aure ba ibn taymiya bai taba yin aure ba har ya mutu goro ne man ragiba an sunnati fa laysa minni
Allah sai tambayoyi na'am sai tambayoyi to bismillah masu karban da rubiyu ta guda biyu ne suna waje mace to to dariya tijana shiga ba a fita ba hada da dari wata dariƙa ba zara wasu ali sunu cikin dare za a kuda da sallah za a yi ta cikin jama'a za a girma iyaye za a jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a za ka sa tsoron Allah zuciya ka yarda to kuma mata kun ji shari'in da na faɗa in kun karɓa na ba ku ɗari ga tijjani yanda wannan ya ji ya karɓa kuma kun karɓa na ba ku ɗari ga shiwa tijjani ku je a koya muku yadda ake yi. ka Allah Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah saka shi wannan mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين